الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صب جناني وأجر الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى سورة الأنبياء مكية وهامية وإحدى عشرة آية wannan sura mai suna susul anbiya suwan da ta kawo kisan annabawa ta sauka a makasa da awi 111 bismillahir rahmanir rahim iktaraba lin nasi hisabuhum Allah yana cewa iktaraba lin nasi hisabuhum mutanen maka masu inkarin tashin alkiyama to lokacin yin musu hisabi ma ya kusa wato shine kiyaman su ya kusa wa hum alhalin su amma su duk da haka muriduna suna kauda kai fi gablatin sun shiga cikin rafkana kohon fi gafalatin su suna cikin rafkanuwa gabarin wannan alkiyama muridun suna kawo da kai gabarin yin shiri da tanajin da ya dace da wannan ranar shine na imani ma ya tihim min zikirin min rabbihim wani gargadi sako daga ubangiji bai zo musu ba wanda yake sauka a hankali a hankali shine alkur'ani illa sama'uhu fa sai sun saurari wannan zancen na Allah wa hum yal'abun alhalin suna wasa suna izgilanci da shi lahiyatan qulubuhum zukatansu ta zamo shagalalliya gabarin lura da ma'anonin alqur'ani wa asarun najwal ladina zalamu wayanda suka zalunci kansu sun koma gefe suna tattaunawa sun boye magana suna cewa hal haza shi wannan mai wannan jawabin ba kowa bane illa basharun mislukum fa sai mutun ne dan uwanku saboda haka mutun ne irin mu ma abin da yake zuwa da shi ma wai sihiri ne wal iyazu billahi a fatatuna sihira yanzu kwaje gun da sihiri yake mai yin sihiri wa antum alhalin ku tusiruna kuna sanar da cewa wannan sihiri ne Allah ce kula ka faɗa musu ka ce rabbi ubangiji na ya lamul qawla fis sama'i wal ardi ya san duk wani zancen da aka shirya shi zancen a sama ne aka shirya shi ko a ƙasa Allah subhanahu wataala yana sanar da shi wa huwa samiu Allah shine sarki mai jin zattukan bayinsa al-alim wanda yake masani da abin da suka ɓoye ko wanda suka bayyana bal Allah ce ba haka ba ma ba nan suka tsaya ba ma qalu sun faɗa ne su kafarai sun ce wa junansu akan alqur'ani adgasu ahlam kawai irin cuɗanyen mafarki ne mutum yana mafarki sai mafarkin kaza ya zo masa kaza ya zo masa to qur'anin ma mafarki ne wal iyaz billahi bal iftara wasu kace kai ba ma haka ba kirkiran sai shi da kansa ya kirkiri qur'ani bal huwa sha'ir wasu suka ce a'a ai mawaki ne ma abinda yake zuwa da shi shi karanta wannan ai waka ne Allah ce to fali suka ce falyatina bi ayatin inda shi annabi ne to yazo mana da mu'jiza mana aya irin sandan annabi Musa kama ursilal awwalun yanda aka aiko wa mutanen farko annabawan da suka gabata yayin da suka zo da mu'jizozi kamar na katar salihun kamar asa Musa da sauransu sai Allah yake cewa ma amana da qablahum min qaryatin babu wata alqarya ko mutanen garin da suka gabata suka nemi aya ayan ta zo ba su yi imani ba a halakana hafa ce mun halakar da su saboda qaryata wasu ga wannan aya afa hum yu'minun shin mutanen maka za su yi imani da qur'ani ko ba za su yi imani ba kama sanna qablaka ba mu aiko kowa ba kafin zuwanka ya rasulullahi illa rijalan fashe mutane ne nagartattu yuha ilaihim da ake musu wahayin wannan littafin daga Allah fasalu ahlal zikri ya ku mutanen makacin da ku ba masu ilimi bane ku tambayi ma abota sani mana malamai kaman yahudawa in kuntum la ta'lamun tunda ku ba ku sani ba wama ja'alnahum jasadan sannan annabawan da muka aiko ba mu sanya su jiki ne tsantsa ba la ya kura ta'am wanda ba sa cin abinci sun ce ta ya za ya zama annabi ne kuma yana cin abinci Allah ce to ai duk annaba wanda aka turo ba mai da su jiki ne wanda baya cin abinci ba suna cin abinci ai sai Allah yake ba mu amsa a cikin wannan abin da suke faɗa a fahimul khalidun ko a wa ma kanu khalidin sannan babu wani annabi da ya dawo a bayan kasa dukansu sun zo sun isar da aika sun kuma zuwa ga Allah wa ma kanu khalidin sun masadakana hamul wa'ada wayannan annabawan da turo ake musu izgilanci na yi musu alkawarin da zan ba su nan da lokacin da zan ba su nasara in hallakar da kuma masu karyata su sun sannan sadakana hamul wa'ada muka zartar da alkawarin da muka yi wa annabawa fa'anjainahum sai muka kubutar da su annabawan wa man nasha da wanda muka so daga cikin mabiyansu masu gazgata su fushin Allah bai fada kansu ba wa ahlakana al-musrifin mun halakar da kafire masu barna wanda suke karyata annabawa daga danzalna ilaykum kitaban ya ku mutanen maka haƙiƙa wallahi mun saukar muku wani littafi mai girma fihi zikrukum a cikin littafin ma akwai darajanku yana bayyana daraja da kimanku domin ya sauka da yarenku ne ai sadaka duk wanda zai koyi littafin sai ya ji ya koyi yarenku wannan daraja ne a gare ku fihi zikrukum sai Allah yake ce musu afala taqilun shin yanzu ba za ku sa hankali ku yi aiki da shi ba sai ku yi imani da wannan littafin wa kan qasamna min qaryatin Allah yake cewa mutanen gari nawa ne muka hallakar da su wanda mun aika musu annabi sun karyata mun hallakar da su kanau zalimatan wanda mutanen garin sun kasance masu zaluntan kansu da kafirci wa aisha ana sai muka samar da qauman akharin waɗansu mutanen daban ba'da ha bayan mun hallakar da wayannan mutanen falamma ahassu ba'sana yayin da su mutanen wannan garin a su suka ji a jikinsu cewa ba a sana ga azaban munan ya nufo su shi ne al'isa su ji a jikinka ya baka sun tabbatar daga azaban nan zuwa izahum sai ga su mutanen wannan garin yarkubun suna gudu suna sauri suna neman mafuka daga wannan azaban sai mala'iku su ce masu la tarkudu kar ma ku yi wani guduwa ku tsaya kar ku yi gaggawa warji'u ku koma ila ma utriftum fihi zuwa ga abin da aka ni'imtar da ku shi na dukiya da ƴaƴa dai sako alfahari ila ma utriftum fihi sallama basake da kun ku koma zuwa gidajenku da wuraren zaman ku la'allakum tusalun domin a tambaye ku akan abin da kuka aikata na alfahari da ƙaryata annabawa qalu suka ce ya wailana kaitonmu halaka ta tabbata a gare su inna kunna zalimin lalle mu mun kasance masu zaluntar kanmu inda muka bauta wani Allah kama zalat wannan kalmar da suka faɗa bata gushe ba tilka da'awahum shine abin da suke ta faɗa suna maimaitawa a bakin su hatta da Allah mu hasida muka sai mai da wayannan mutanen hasidan muka mai da su wato matattu an ce hasidan kaman girbabu kenan kaman amfanin gona ne wanda an girbe shi asiri kenan khamidin sun zamo matattu babu numfashi ba motsi a cikin su wa ma khalaqana samaa wal arda Allah sai ba mahalicci sama da ƙasa ba wa ma bainahuma da abin da ke tsakanin su la'ibin domin wasa ba duk abin da kaga mun halicce shi to yana nusar da kai bisa ɗayantuwan Allah ne da kuma cancantan abota wa Allah law aradna Allah ce da mun yi nufin an nattakhidha lahawan da mun so mu yi nufi wasa da Allah ya yi nufi wasa a cikin al'amuran da ya dace da shi wato wasa ba ta dace da Allah ba da ya nufi wasa shine abin da zai dauke hankali Allah ta latakhnahu min ladunna to da mun rika daga wurin waɗanda suke zaune a cikin sammai bakwai wato da Allah ya nufi samar da mata ko da to ba cikin mutane zai dauka ba ga mala'iku shi latakhnahu da mun rike shi min ladunna daga cikin zababbun matan da suke wajen kaman ko hurul aini ko kuma idan mata ce idan ko muta ya ne kaman cikin mala'iku da mun zaba in kunna fa'ilin da na so yin haka inji Allah to hakan bai dace da ni ba domin yin wannan naqasu bal ba haka ba naqasu bil haqi muna daukan gaskiya mu jefa ta shine imani alal batili mu jefa shi akan wato girma ko tari na barna shine kafirci fayyada muguhu sai ƙarfin imani ya tafiyar da ta yawa na kafirci fa'iza huwa zahiq sai ka nemi kafirci ka samu ya bushe shine zahiq ya fice daga zuciya ya bar guri yanda ka san idan ka ɗauki abu mai ƙarfi ka ji mai rauni zai rusa shi to haka imani yake wala kumul wailu kai so ya tabbata gare ku ya ku mutanen maka shine azaba mimma tasifun daga abin da kuke sifanta Allah da shi na danganta masa da ko mata wal iyaz billahi walahu man fis samawati wal ardi shi Allah fa duk abin da ke cikin sama da ƙasa duk nasa ne mulkin sa ne halittar sa ne bayin sa ne to ta ya abin da ya zama mulkin ka bawanka kuma ya zama wada a wurin ka bai dace da Allah ba subhanahu wataala wa man indahu su kuma mala'iku da suke zaune a sammai bakwai suke ibada la yastakbiruna an ibadatihi ba sa girman kai ba sa nisantan ibadan Allah wala ya sasiru sannan ba ta yin rauni na gajiyawa da wannan ibadan da suke yusabbihuna al-laila wan nahara su wayannan mala'ikun aikin su kullum suna tasbihi wa Allah dare da rana la yafturun ba sa gajiyawa ba sa jin kasala ba sa jin rauni amittakhadhu alihatan waishin mutanen maka a'a ai sun ware wa'insu abun bauta ne wasu gumaka mina lardi wa'inda wannan gumakan daga ƙasa aka samar da su kaman dutse kaman gol kaman azurfa suka yi gumaka da su wahum su alhalin wa'annan mutanen hum sun wa'annan gumakan da suka bautawa yunshirun shin za su iya tayar da matattu ne ba za su iya tayar da matattu ba to saboda ka tun da dai ba sa iya tada matacce kenan waɗannan ba su dace da abota musu ba lauka na fihi ma alihatun illallahu da Allah ce da a ce a cikin sama da ƙasa akwai wani abin bautawa bayan Allah subhanahu wata'ala la fasadata da sama da ƙasa gaba ɗaya tsarin su ya lalace gaba ɗaya da sama ta rushe da ƙasa ma ta ruta to tunda sama bata rushe ba ƙasa ba ta rauta ba kenan ashe ba abin bauta in ba Allah ba fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala rabbul arshi wanda Allah nan shine ubangijin al'arshi shine kujeran nan mai girma amma ya sifuni gabarin abin da suke danganta ma Allah suke sifanta Allah da shi shine suna danganta ma Allah da ko mata la yusalu amma yaf'al shi Allah ba a tambayinsa akan duk abin da ya aikata ko ya samar a bayan ƙasa wahum amma su bayi yus'alun za a tambaye su akan dukkan ayyukansu da zantukan da suka fada amir takhazu min dunihi aliha su mutanen maka duk da wannan bayanin ai sun ware waɗansu gumaka sun mai da su abun bauta a bayan ƙasa wannan tambaya ne na istifari amir takhazu wai shin sun riƙi alihatan abun bauta ne min dunihi bayan Allah subhanahu wataala mulka ce musu hatu burhanakum to ku kawo mini hujjanku akan waɗannan abin bauta ne ku famun hujja haza shi wannan alqur'ani zikiru mamma'i a cikin sa akwai bayani akwai saƙo mai tunatarwa bayanin mamma'i waɗanda nake tare da su shine al'ummata wa zikiru man qabli sannan a cikin alqur'ani akwai bayanin al'umman da suka gabace ni kamar cikin attura da injila da mutanen su dukansu akwai bayanin cikin alkur'ani balaksaruhum ba haka ba yawancin mutanen duniya la ya'lamun al-haqqa ba su san gaskiya ba shine ɗayan ta Allah fahum mu'ridun zaka same su suna kauda kai gabarin lura da ayoyin Allah masu nusar da su akan ɗayantuwan Allah amma arsalna min qablaka min rasulin ba mu aiko wani manzo ba kafin kai ya rasulullahi illa yuha ilaihi face wannan annabin an masa wahayin cewa annahu la ilaha illa ana lallai ba abun bautawa da gaskiya in ba ne ba inji Allah shine sakon da ake aiko annabawa fa abudun ku bauta mini ta hanyar ɗayanta ni kuma da Allah shine madaicin sarki sannan kuma ku bauta mini وقالوا كافرن maka sun ce ittakaza rahmanu waladan wal iyaz billahi wai ai Allah yana da da sun mai da malaiku yayan Allah subhana Allah sai tsarki ya tabbata gare shi wannan abun bai dace da Allah ba bal Allah ce ko kadan su waɗannan da kuke ta yayan Allah ne malaiku ibadun su ma bayi ne ma mukramun masu kima abin karramawa daga Allah subhanahu wataala ibadun mukramun wato suna bauta wa Allah ne subhanahu wata'ala la yasbiqunahu bil qawl su mala'iku ba sa yi wa Allah gaba gadi shine ba sa isar da wani sako face sai wanda Allah ya umarce su la yasbiqunahu bil qawl sannan wahum su mala'iku bi amrihi ya'malun suna yin aiki ne da abinda Allah subhanahu wata'ala ya umarce su da shi ya'lamu Allah ya san ma baina aidihim abinda mala'iku suka aikata wa ma khalfahum da abinda yake bayan su nan gaba da abinda za su Allah ya san me suke aikatawa yanzu sannan ya san me za su aikata nan gaba wala yashfa'una mala'iku ko ceto ba za su iya yi ba illa liman irtaba sai wanda Allah ya yarda da a cece shi za su iya ceto wahum su kansu mala'iku ma mushfiqun suna cikin tsoro kullun min khashiyati saboda tsoron Allah subhanahu wata'ala su kansu suna yin abin da Allah yake aikata suna jin tsoron sabawa Allah subhanahu wata'ala amman ya kulmihum duk wanda ya faɗa a cikin mala'iku yace inni ilahun yace shi abin bauta ne min dunihi ba Allah ba da mala'ika ma zai faɗi wannan magana ce shi abin bauta ne ko ko kuma man yaqul minhum wanda ya faɗa yana tare da mala'iku kaman shedan kenan yace inni ilahun wai shi ma abin bauta ne min dunihi ba Allah ba wal Allah ce fa zalika mai wannan magana na jazihi jahannam zamu sakan ka masa da shiga wutan jahannam kazalika yanda muka yi masa sakayya da shiga wuta na jazi zalimin muke sakan kawa dukkan masu zaluntan kansu masu yin shirka masu bautawa wani Allah subhanahu wataala awalam yaral ladina kafaru shin kafare basu sani bane basu lura bane annas samawati wal arda lallai sammai bakwai da ƙasa wato sammai sama da ƙasa gaba daya kana taratkan sun kasance suna manne suna haɗe guri daya raskan ko kuma ƙasa tana manne tana cure ba ta fitar da amfani sama tana abcure ba ta saukar da ruwa fafataqanahuma Allah ta sai muka raba tsakanin su sai muka sanya sammai guda bakwai ƙasa ma guda bakwai ya zama wannan na saukar da ruwa wannan na ta yi amfani waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy Allah ya ce mun sanya duk wani abin da yake rayuwa to yana rayuwa ne ta karkashin samuwar ruwa idan amfanin gona ne da ruwa yake girba idan dabbobi ne suna bukata zuwa ga ruwa duk abin da ke rayuwa afala yu'minun hakan ba zai tasiri imani ba inji Allah وما جعلنا السماء وجعلنا في الأرض رواسي mun sanya duwatsu manya-manya mun kafa su a bayan ƙasa domin ƙasa ta daina motsi an tani da bikun don kada ƙasa ta rika girgizawa tana motsawa ko kuma kuna zaune a bayanta waje alna fiha mun sanya a cikin wayannan duwatsun fijajan wasu a saƙuna da lunguna subulan su ne hanyoyi wasu suna saman duwatsu wasu suna jikin duwatsu la'allahum yahtadun domin mutane su shiryutu zuwa ga manufofinsu na tafiya idan mutum ya bata zai gano dutse kaza yana saitin wuri kaza ne wama waja'alna samaa Allah ce mun sanya sama saqfan ta zammo rufi ne wanda baya fadowa kamar rufin daki mahfuzan abin amintarwa abin kiyayewa daga fadowa wahum su mutanen maka anayatina mu'ridun suna kauda kai gabarin lura da ayoyinmu ba sa tunani a cikin su balantana su san cewa wanda ya halarci wannan bai kamata a mai tarayya ba wa huwa allazi khalaqa al-laila wan nahara Allah shine sarkin da ya halarci dare ya halarci rana wa shamsa wal qamara ya halarci rana ya halarci wata ya halarci dare ya halarci kuma wuni sai kuma halarci rana ya halarci wata Allah ce kullun kowane ɗaya daga cikin wannan abun guda hudu fi falakin a rana da wata kenan ya tabbata a cikin falakinsa shine wato hanyar kai da Allah ya hore masa na kai da komo yasbahuna suna tafiya kaman tafiyar mai yankayi a ruwa to haka rana take tafiya a hanyarta ba ta shiga hanyar wata shi ma wata haka yake tafiya a hanyarsa baya shiga hanyar rana wama ja'alna li basharin min qablika al-khuld babu wani ɗan adam wanda muka kaddara masa dawwama a bayan ƙasa kowane annabi ya isar kuma ya kuma zuwa ga Allah afa in mita wai shin yanzu ya rasulullahi idan ka bar duniya ran kwananka ya kare afa humul khalidun to su za su dawwama a duniyar ne da suke cewa ai ai hakuri zai mutu kowa ya huta Allah ya ce to daji idan ka bar duniya su za su dawwama a duniya ne ba wanda zai dawwama a duniya kullu nafsin Allah ce ai duk wani dan adam duk wani rai mai motsi za'iqatul maut lalle yayi shirya mutuwa tana nan zai zo sai ya ta ta zo sai ya dan zafin mutuwa wa nabluukum muna jarraba ku in ji Allah bisharri wal khairi muna kawo muku shar abinda rai ba ta so kamar talauci ko rashin lafiya wal khairi muna kawo abinda rai take so kamar lafiya da wadata duka muna jarraba ku da su fitna Allah ce jarraba jarraba ce daga wajenmu muna kawo ta domin mu gano mai haƙuri da mare haƙuri da mai godiya da mare godiya shine fitna amma Allah ce ku sani wa ilaina turja'un za a mayar da ku zuwa gare mu za mu muku sakayya wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafaran maka suka ganka kana tafiya ko ka fito daga gida in yattakhizunaka ba sa daukan ka da kima ba sa daukan ka da komai illa huzu'an fati abin izgilanci sai su rika yin izgilanci suna ta a hadha allazi ba'atha Allahu rasula ko a hadha allazi zikru alihatakum uf wancan dama shine wanda yake fadin kazaman kalamai akan gumakan ku allolin ku abin bautan ku yake aibata ta Allah ce suna iya faɗa maka wannan magana wahum alhalin su bi zikrir rahmani hum kafirun su sun kafircewa ambaton Allah subhanahu wataala da kuma ɗayanta Allah subhanahu wataala yayin da aka ce ar-rahman sukan ce wa man rahman mene ma rahman kaga wannan izgilanci ne suke taiwa Allah subhanahu wata'ala Allah yake ci gaba da bayani akan wayannan mutanen yace kulikal insanu dan adam shi an halicce shi min ajal mutum ne mai gaggawa shi kowane al'amari dan adam ya fi son ayi yanzu yanzu ka gani an ce kulikal insanu min ajal kamar daga gaggawa aka halicce shi ana nufin an halicce shi shi mai gaggawa ne saurin al'amura haka yake so Allah ce ku yi haƙuri ya ku mu'mini sa'urikumu ayati da sannan zan nuna muku ayoyina a alƙawarin da nayi na ba mu'mini nasara da kuma kare kafirai Allah ya ce zan nuna muku wannan ranar zai zo sa'urikumu ayati fala tasta'jilun kar ku nemi gaggawan zuwan wannan azaban mutanen maka suna cewa ai idan gaskiya ne ka ce za a yi azaban to ta zo mana Allah ce kar ku yi gaggawa wa yaquluna sukan ce ma mata hadhal wa'adu wai yaushe ne wannan alƙawarin da kace Allah ya na tashin duniya yaushe ne mu mun ji shiru har yanzu in kuntum sadiqina idan idan gaskiya kuka faɗa za a yi tashin alƙiyama to yaushe ne Allah ya ce law ya'lamu allazina kafaru da kafirai ko sun yi sani sun tabbatar da hina la yakufuna an wujuhihim nar ranan da idan ta bayyana babu wanda zai tunkuɗe musu fuskan su gabanin shiga wuta wala an zuhurihim ba wanda zai tunkuɗe wa bayansu kuna daga wuta wala hum yunsarun kuma ba za a taimake su ba su da wanda zai tsaya musu a gaban Allah ya hana ya musu azaba da ba su faɗi wannan magana ba inji Allah shine jawabin lau an shafe shi Allah ce bal ba haka ba tatihim kiyama za ta zo musu ne bagdatan ba zato ba tsammani fatabhatuhum idan kiyaman ta zo za ta dimotar da su gaba daya fala yastati'una raddaha ba za su iya mayar da kiyama ba ba za su iya juyar da ita ba wala hum yunzarun ba za a jinkirta musu su kawo uzuri ko ma su yi tuba zuwa ga Allah ba wala qadissu wazira haqiqa an yi izgiranci bi rusulin min qablika manzannin da suka gabatar ka ya rasulullahi an musu izgilanci da maganganu kazamai an faɗa musu saboda haka sun yi haƙuri da izgilancin da aka yi musu har na ba su nasara fa haqa billazina saturu sai ka ce ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka zamo suna izgilanci da shi su kafare wa annabawa fa haqa sai sakamakon abin ya sauka billazina da waɗanda sakhiru minhum suke wa annabawa izgilanci mana sakamakon izgilancin ya fada akan kafare kuma an halakar da su sun kare ga baki daya ulka ga ya musu ya rasulullahi kace musu man yaklaukum wai wane ne yake ba ku kariya yake amintar da ku billaili idan kuna cikin dare kakan furo cikin dare baka san me ke gaban ka ba baka san me ke bayan ka ba baka san halittun da suke kai da komo ba wane ne ke kare ku daga sharrin wannan halittun wannan har sannan wane ne ke kare ku da rana kukan hawa mota ku yi ta gudu amma tayan fa iska ne kun sani kuna hawa jirgi ku ta gudu ku tabbata kun sani fa iska ne wannan kuna hawa kan mashin kafa biyu ne ku ta gudu to wa yake kare ku Allah ne ke kare ku man yaka lakum bil layli wan nahar min rahman daga azaban Allah bai fada muku ba ke kare ku Allah ne ke kare ku saboda ba mai yin wannan in ba Allah ba to tunda Allah na yi muku wannan ya kamata ku ji tsoron azaban Allah ku yi imani Allah ce bal ba haka ba hum su wa'annan mutane an zikri rabbihim mu'ridun suna kauda kai kullun gabarin littafin da Allah ya saukar shine Qur'ani mai tunatarwa Allah yake cewa am wai shin mutanen maka lahumu alihatun suna da wasu gumaka abin bauta ne tamna'uhum wayanda wannan gumakan take ba su kariya take amintar da su min dunina daga abin da zamu yi musu ko ma'ana shin sa da wasu gumaka ne da suke ba su kariya wanda ba Allah yake ba su kariya ba ba su da shi la yastati'una to su gumakan kansu ma ba sa iya nasara anfusihim taimakon kansu ma da da gobara za ta kama gunki ba zai iya guduwa ba to wannan bai iya taimakon kansa ba ina zai taimaki wani ba sa lura da wannan ne walahum sannan su kansu kafaran walahum minna yushabun ba sa daga cikin bayin da suka shiga cikin bayin mu nagartattu akan ce me sahibaka Allah ma'ana Allah ne ya abuce ka Allah ya kare ka to walahum minna yushabun su ba ba samu shiga cikin kariyar mu ba da amintarwa mu ba inji Allah subhanahu wataala bal mata'ana ha'ula'i Allah ya ce abin da yasa kafara muka ce kafircin nan mata'ana ha'ula'i waɗannan mutanen mun jiyar da su daɗi ne mun musu ni'ima mun ba su lafiya da yaya wa aba'ahum da iyayensu sai suka shagaltu da dukiyansu da yaya suke alfahari hatta an saukum zikri har yawan dukiyanku da yayanku ya shagaltar da ku ya mantar da ku barin lura da littafi na balantana ku yi imani da ni hatta an saukum zikri bal mata'ana ha'ula'i wa aba'ahum hatta qala alaihim al-umur har sai da suka samu tsawon rayuwa ko ga lafiya ga dukiya sai suka rudu da tsawon rayuwansu cikin wadata da yaya Allah ya ce da sun lura afala yarawna shin ba sa lura ne anna nati larda kullum muna nufin ƙasar da suke rayuwa ƙasar maka kenan nan kusuha muna tauye ta mina farafiha da gefe gefenta idan garin maka ne misali ya kai kilomita ɗari biyar to sai a kai ma wani ƙauye da yake dab da maka hari a je a yaƙi a yi nasara a kan mutanen garin a karya kafiran kaga nan usuha min qaratiha zuwa gaba a ƙara yin wani yaƙi a ƙara kai wani garin da ke gaban wannan garin hari a yi nasara a kansu to ya kamata su gano cewa yadda ake rage wa garin yawa da ƙarfi su san cewa wata rana abin kansu ne kansu zai faɗa afhumul ghalibun wai shin su wayannan mutanen sun rinjaye mu ne inji Allah a'a ba su rinjaye manzon Allah da sahabbansa ba wala kace inna ma unzirukum lallai ina muku gargadi bil wahayi da zancen Allah nake muku gargadi ba wai da ra'ayina ba in nace muku kaza to maganan Allah ne bil wahayi kaga kenan ya kamata kai wa'azi bil wahayi la bil ra'ayi kenan inna ma unzirukum bil wahayi ma duk da haka wala yasma'u summu du'a as-summu kurma wanda jinsa na ma'ana ya toshe la ya sami uddu'a baya jin duk kiran da za ka yi masa iza ma yun zarun idan ana yi musu gargaɗi na zuwan azaba ba sa lura wala in masatuhum nafhatun idan shafa ɗan ƙanƙani ma ya shafi mutanen maka ko idan ƙanƙanuwar azaba ta faɗa wa mutanen maka min azabi rabbika daga azaban ubangijinka la yaqulunna zaka ji suna cewa ya wailana kai canmu mun shiga uku ga halaka ya zo inna kunna zalimin lalle mun kasance mun zalunci kanmu ta hanyar yi wa Allah tare ta masa abin bauta da ƙaryata annabinsa idan sun samu fari ma za su yi ta ihu ma wana da ulama wazina alqista Allah ce za mu aje ma'auni na auna aikin bayi wanda wannan ma'aunin ma'auni ne na adalci baya zalunta liyawmil qiyamati za mu aje shi a ranar alkiyama wala tuzlamu nafsun shay'a babu wata rai da za a tauye mata wani abu na ladan aikinta ko a ƙara masa laifin abin da bai aikata ba wa in kana misqala habatin idan aikin da mutum ya aikata ya kasance kutun kutun ƙwayan zarra ne wancan wa in kana misqalu sai ya zama shine ismu kana in kace wa in kana misqala kuma shine wa in kana ma'amulu misqala idan abin da bawa ya aikata ya kasance kutun kutun ƙwayan zarra ne ma misqala habbatin min khardalin watan kwacin kwayen zarra Allah ce na taina biha sai an kawo wannan aikin an auna shi komin kankantar sa wa kafa bina hasibi Allah ya yi kansa yace wa kafa ya mun isa karmu wato Allah yana yi wa kansa kirari wa kafa bina hasibin wato ya isa a ce mu ne masu hisabi wajen bibiya da bin diddikin komai da komai ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان haƙiƙa annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Harun mun ba su al-Furqan at-Taura mai rabe tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma tsakanin halal da haram alfurqan wa diya'an sannan littafi ne mai haskakawa a taura wa zikiran littafi ne mai gargadi lil muttaqina gabayi masu jin tsoron Allah allazina yakhshawna rabbahum sune wanda suke jin tsoron ubangijinsa bil ghaibi idan sun faku sun koma gefe inda ba kowa ba sa ganin wanda suka sani to suna jin tsoron Allah subhanahu wataala wa hum min as-sa'ati mushfiqun kuma sannan waɗannan mutane suna cike da tsoro bisa halin alkiyama da firgicinta ha wa hadha wannan alqur'ani zikrun mubarakun littafi ne mai albarka mai gargadi anzalnahu mun saukar da shi don duniya ta amfana afa antum lahu munkirun shin yanzu ku kuna inkarin wannan littafin cewa daga Allah ne walaqad atayna ibrahima rushdahu min qablu annabi ibrahim alayhi salam kansa mun bashi rushdahu shine shiriyansa mun shiryatar da shi tun kafin ya balaga mun bashi annabta mun nusar da shi ayoyin da suke cikin malakutin sama da ƙasa gaba daya wa kunna bihi alimin Allah ya ce mun kasance ba mu gushe ba mu ne masana da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya cancanta da wannan muqamin cewa da karancin shekaru iz qala li abihi yayin da yake cewa kanin babansa ko babansa dai wasu ce kanin babansa ne wa qaumihi da mutanansa ma hadhihi tamasil wai menene amfanin waɗannan gumakan menene su allati antum laha akifun wace kullun kulli zimta akan bauta musu menene su qalu suka ce a wajadna aba'ana ai mun tarar da iyayenmu ne da kakanni laha abidin suna bauta musu don haka mun yi koyi da iyayenmu gurin bauta wa gumakan nan qala sai yace laqad haqiqa wallahi kuntum kun kasance antum ku dinnan ma wa aba'ukum da iyayenku da suka bauta wannan wallahi kun kasance fi dalalin a cikin bata mubinin bata wanda yake bayyana ne qalu suka ce masa ajitana bil haqqi to wai shin wai ka zo mai da gaskiya ne a wannan maganar naka mamta min la'ibin ko dai kana wasa da mu ne kana wasa da hankulan mu ne qala sace a'a bal ba wasa nake ba rabbukum ubangijin ku dai cancanta abota masa rabbus samawati wal ardi shine ubangijin da ya mallaki sama da ƙasa allazi faqarahunna wanda bayan shi ne mamallakinsu kuma shi ne wanda ya ƙage su ya halicce su ba tare da ya ga samfur a gurin wani ba to su gumakan nan me suka yi me suka halitta wa ana ni din nan ala zalikum akan wannan maganan cewa Allah shine abin bauta wanda ya halicci sama da ƙasa mina shahidin ni na daga cikin masu ba da shaida akan haka watallahi na rantse da Allah la akidanna asnamakum wannan gumakan naku sai na karera ya su ne musu illa duka na zubar da su ba da an tuwallu bayan kun juya mudbirin kuna masu ba da baya idan kun tafi wajen bikin ku na botan gumaka wajen ayyukan ku na sauransu sai na rubuta gumakan nan naku shikenan fa ja'alahum annabi ibrahim sai ya mai da gumakan nan bayan tafiyan su wajen taron su ko kuma wani rana nasu juzazan ya mai da su duka wato ya karyar ya zina juzaz shi ne karyar yugo shi ne juzaz ya mai da su daga furfushi kawai ya karya su ya rusa su illa kabiran lahum sai babban su ne kadai ya bari bai taba ba sai ya dora gatarin a wuyansa la'allahum yayi haka ne domin su wayannan mutane ilaihi yarji'un su koma wajen babban gunkin nasu tambaye shi wai me ya faru ne wayannan ake masa wannan rauni haka bai ce la'allahum ilaihi ba ko sai bai ce la'allahum ilaihim ba a la'allahum domin su idan sun dawo yarji'una ilaihim su koma wajen babban gunkin su tambaye shi me ya faru amma ya kamata ya karya su duka ne a sai bar babban bai karya ba suna dawowa qalu suka ce a'a bayan dawowansu sun ga abin da ya faru man fa'ala hadha bi alihatina wani ne yayi wa allolinsu wannan aika aika kai amma kowa ne innahu lallai shi lamina zalimin ya daga cikin azzalimai ai wannan zalunci ne a taba irin waɗannan abubuwan bautar qalu sai suka ce kai muna zaton fa ba wanda zai aikin nan in ba wannan matashin ba sami'ina fatan mun ji wani saurayi kaji ko fatan kaji shekarun sa fatan ne a lokacin bai kai shekara 20 ba ko yi wannan aiki sami'ina fatan mun ji wani matashi yazkuruhum kullum bai da aiki sai aibata su shine yazkuruhum yana ambatan su da kazaman lafazi sunan shi yuqalu lahu ibrahim ana kiransa da ibrahim muna zaton shi zai wannan aikin qalu suka ce to idan kuna zaton haka fatu bi aje a nemo shi a zo da shi ala ayunin nasi a gaban mutane a nemi kowa ya taru ya ji amsan da zai bada ko la'allahum yashhadun don mutane su shaidan su shaida cewa shi ya aikata wannan aikin shikenan aka je aka zo da shi qalu suka ce masa bayan an zo da shi anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim ko a anta shin yanzu kai ne fa'alta hadha kai wannan aika aikar bi alihatina wa gumakanmu ya ibrahim sun kira ta da ibrahim kai kai wannan aiki sai ya yi shiru sai ce a ni ba ni ba ne me ya faru ne ga abin da kace bal a to kuna neman bata kanku lokaci ga me gatari a wuya mutum ne ka samu an kashe sai ga wani a jikinsa da wuka waye waye kisan nan me wukan nan a hannu sai daga ga me gatari a wuya kuna bata kanku lokaci bal san ba ne bane fa'alahu kabiruhum hadha babban sunnan ga yanan da gatari ma a wuyansa shi wannan aiki bal fa'alahu kabiruhum hadha to in kuma ku yadda ba fas'aluhum ku tambayi su gumakan da aka karya ku tambaye su ku ce waye muku haka in ba ku yadda da amsar da na baku ba to su ku tambaye su ku ce waye muku wannan raunin tun daga mai gatari nan auya fas'aluhum ku tambaye su mana in kanu yanfiqun idan suna magana za su baku amsa kaga anan gurin akwai tafkikan ko wutar da hankulansu aka yi da kuma raina tunaninsu ma'ana wannan in kanu yan tsikun din shine farkon karatu ma'ana in kanu yan tsikun to fa salo ku in dai suna magana ko to ku tambaye su mana sai su ba ku amsa to abinda baya magana a bauta masa in kanu yan tsikun a a yana wannan maganan faraja'u ila anfusihim sai fa hankalin sai dawo kansu suka koma wajen tunaninsu suka ce kai abin da yake faɗan nan fa haka ne to kamar su imani faƙaro suka ce makansu innakum antum zalimun wallahi kun sani ku ne fa azaliman nan fa ba wai wannan kuma ba wanda wannan aikin ba ku da kuke bauta wanda baya iya magana bai san abin da ya faru ba kun bauta wanda baya magana kaman za su yi imani Allah ce sun manuki su ala ru'usihim shikenan kuma sai gashi an sake juyar da su zuwa ga mai kafircin su maimakon da suka ce lallai ku ne azzalimai da kuka bauta wanda baya magana maimakon su ƙara gaba su yi imani Allah ce sun manufi su sannan aka juyar da su ala ru'usihim akan kawo nan suka koma inda suka fito da kafirci suka ce masa ayu kai wallahi da gangan kai mana wannan maganar ma laqad alimta to ai kai ma ka tabbatar da cewa ma haula yantiqu ka san ai ba sa magana dan me zaka ce mu tambaye su ce to madalla ba sa magana qala yace to afata abuduna sai zo kwa bautawa min dunillahi wani Allah ma la yanfa'ukum shay'an abinda baya iya amfana da ku da komai wala yadurrukum ba zai iya cutar da ku ba in ba ku bauta masa ba la yanfa'ukum shay'an in kun bauta masa ba zai iya amfana da ku da komai ba wala yadurrukum ba zai iya cutar da ku da wani abu in ba ku bauta masa ba uffil lakum kirko da ku kirda tunananku tir da wannan aikin naku wali ma ta'buduna kai har ma gumakan naku tir da su min dunillah ufil lakum wali ma ta'buduna min dunillah ya wutar da hankalinsu da gumakansu sai yake ce musu afala taqilun yanzu ku don Allah ba za ku hankalta ba ku gano gumaka ba su cancanci a bauta musu ba ba wanda ya dace da wannan in ba Allah ba qalu suka ce kai wannan ku yi maganin sa harriquhu ku kona shi kawai kowa ya huta wansiru alihatakum kaji sun tabbata kuma ba gunkin su taimaki kansa ba wansuru ku taimakawa gumakan naku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin idan dai har za ku kare allolinku za ku iya yin wani ba kansu to su ya kamata ku taimaka suka yi itace aka tara itacen nan aka tara shi aka kunna wuta aka nemi mujajjawa aka dora za a jefa annabi Ibrahim idan an yi za a jefa malaku sai su danne abin ya ke dagawa idan sun yi sun yi sai mala'iku su danne ta ki dagawa sai shi dan ya zo musu la'ananne a suran dan adam sai ai abin da za ku yi ku nemo mata ne ku nemo yara yan mata kai su zo su rara wal iyazu billahi idan sun zo wurin za a iya jefa shi aka nemo su yara suka zo tsirara suna zuwa mala'iku suka bar wurin kyama su kansu ƙara su san mala'ika ko gashin mace baya son gani lantana kallon jikinta sai suka zo tsirara suka bayyana jikinsu mala'iku suka bar gurin shi kenan aka iya ɗauka shi aka jefa shi a ciki kulna muka ce ya naru ya ke wuta ku ni bardan ki zamo mai sanyi wa salaman sanyin na aminci ala ibrahim akan wannan babban bawa namu annabi ibrahim alaihi salam sai a jefa shi sai ce hasbi allah wa ni'mal wakil da wannan kalman kwaya daya Allah ya hana wuta ta kona shi ba sai ya karanta ta sau dubu yanzu ko za ta kuma cika da sako ne to gwargwadon imani mutum Allah yana kare bawa yana amsa addu'an bawa gwargwadon ikhlasin su gwargwadon kuma gaskatawan su ga Allah subhanahu wataala wa aradu bihi kaidan Allah ce sun nufi shirya mummunan makirci ga babban bawa mu annabi Ibrahim faja'alnahum al-aksarin sai muka mai da su sune tababbu akan kasa cimma manufansu wa najjaynahu mun tsaya mun tsamar ko mun kubutar da annabi nuhin wa ludan da kuma annabi lut shi dan dan uwansa ne shine haran mun kubutar da shi daga ƙasan da yake ta iraq anan abin ya faru muka dauke shi ila lardin lati barakna fiha muka bashi daman fita daga wannan ƙasan ta iraqi ya koma ƙasan da muka yi wa garin albarka shine palestine wajen baitul maqdis akwai abin ruwa mai yawa akwai itatuwa da yawa wasu kace kuma a kasar sham ne ake nufi can ne Allah subhanahu wataala ce Allah arda lati barakana fiha wasu kace kuma Palestine ne dai Allahu a'lam wa habna lahu mun bashi yaya haihuwa bayan wannan waqi'an sai muka mai arzikin haihuwa dama ya roki Allah subhanahu wataala Allah ya bashi yaya Allah ya bashi annabi Ishaqa da annabi yaqub nafila ƙari akan ɗansa isma'il da muka bashi shine nafila wa kullan dukansu da annabi ibrahim din da annabi ishaqa da annabi isma'il da annabi ishaqa da yaqub jikan nasa dukansa wa kullan kowanne ja'alna salihin mun mai da su salihan bayi nagartattu mun ba su annabta kenan wa ja'alnahum mun sanya su mun mai da su a immatan shugabanni ne suna addini yahaduna suna shiryatar da mutane bi amrina akan al'amarinmu na addini ya za a tsaya gaban Allah ya za a bauta wa Allah mu auhayna ilaihim mun yi wahayi zuwa gare su fi'ilal khairati wahayin aikata ayyukan alkhairi wa iqamus salati da kuma kulawa da yin sallah wa ita azzaka da cire zakkan dukiya duk wannan abun an umarce su da shi kuma sun zartar wa kanu lana abidin Allah ya ce waɗannan annabawan sun kasance masu matuƙar bauta mana sun ba da haƙƙin bauta. Wa luɓan ka ambaci annabi luɗin alaihi salam, ate na hukman wa ilma, mun ba shi annabta mun ba shi ilimi, shi ne hukman wato bambancewa hikima na yin shari'a tsakanin masu rigima, mun ba shi kuma an ilimi, mun ba shi annabta. Wa najjainahu mun kubutar da shi shi annabi لوطا من القرية التي كانت تعمل الخبائث mu ne muka kubutar da shi muka fitar da shi daga garin da mutanen suke aikata mummunan laifi shine luwadi wal iyaz billahi mun kubutar da shi ta'amalu suke aikata al khaba'isa mafi munin sabo a bayan kasa ga yanan dai abubuwan da suka faɗa malamai haka akwai luwadi a cikinsu akwai wasa da tsuntsaye da sauransu da miyagun laifuka suke innahum lallai su mutanen garin kanu qauma sau'in sun kasance mutane ne masu aikata miyagun ayyuka fasiki ne Allah ce fasikai ne wa dakhalnahu fi rahmatina mun shigar da annabi ludin a cikin rahmar mu wato shine mun tsamar da shi daga mutanansa muka kubutar da shi muka mai da shi amintaccen gari wa alkallahu bi rahmatina innahu lalle annabi nuhin min as-salihin daga cikin annabawa na zartattun bayi wa nuhan ka ambaci annabi nuhu ya rasulullahi shi ma ga yana iznada yayin da yake addu'a wa mutanansa yace la tazar ala lardi min al-kafirin da yara min qablu shi ya rayu a duniya tun kan annabi ibrahim alaihi salam da annabi lu'in da yi addu'an nan fasajabna lahu muka amsa mai addu'ansa fanajjaynahu amma shi din mun tsamar da shi mun fitar da shi daga dufana wa ahlahu da mutanansa jin dauke su a jirgin ruwa wato ana nufin iyalinsa da wanda suka yi imani da shi mun kubutar da su min al-karbil azim daga wannan damuwar mai girma babban musifa mai tada hankali mai girma shine litsewa a cikin ruwa karbu ne sannan karyata wanda mutanen suka yi masa shi ma karbu ne duk mun raba shi da wannan abubuwan wa nasarnahu mun taimake shi inji Allah mun ba shi kariya min alqawmil ladina kazzabu bi ayatina daga sharrin mutanansa da suka karyata ayoyinmu masu nuni akan annabtansa ba su iya isowa kansa da cutarwa ba innahum lallai mutanen annabi nuhin kanu qauma sau'in sun kasance miyagun mutane mutanen banza ne fa agraqnahum mun nitsar da su a ruwa ajma'in ga baki dayan su wa dauda ya rasulullahi ka ambaci annabi dauda shi ma babban bawa ne wa sulaiman da annabi sulaiman ka faɗi kissan su iz yayin da ya hukuma ne fil harsi suke hukunci akan gonar wani mutum da dabbobin makiyayi suka shiga suka yi ta'adi suke banna a ciki izina fashad fihi ghanamul qawm yayin da tumakin mutanen garin suka kutsa cikin gonar wani manomi suka yi barna a a cikin gonar ko da daddare suka fita suka shiga cikin gonar wani makiyayi suka yi barna wa kunna Allah ce mun kasance li hukumihim shahidin muna halarci lokacin da suka yi hukunci akan wannan mas'ala ko Allah ya ce shahidina bai ce shahid ba ko saboda ri'ayatul kawasi an kace shahidina kaman jam'i ne ko to Allah subhanahu wataala kuma madayin sarki ne to sai aka bar lamirin shahidin saboda ya dace da abin nan ko ya kasance an faɗi shahidina ne saboda dacewa da wali hukumihim shahidina ko dace da shi Allah yake cewa a gashi nan kissan da yanda aka yi shi Annabi Dawud da yi hukuncin sai yace shi wannan a mai dabbobi mai gona shi yanzu ya tsaya a matsayin dabbobi ya rike dabbobin wannan mutum da dabbobin suke bukana ya rike su shi kuma wannan ya dawo ya rike gona Annabi Sulaiman sai yake cewa yaya aka yi hukuncin suka fara ni da ni ne da abin da zan yi shi mai mai gonan nan sai a karɓi dabbobin mutumin nan ya yi ta amfana da su yana shan nononsu yana amfani da gashinsu shi ko mai gona ya kiyayi ya kuma wajen gonar mutumin nan yana noma gonar yana gyarawa har sai gonan ta koma daidai yadda ta fita abin dabbobi su yi ta'adi idan ta koma daidai to shikenan sai a dawo a bashi dabbobinsa mai noma kuma ya koma gonansa to shikenan sai annabi dawo da yaji sai kita a to ai wannan hukuncin da wannan yayi shine hukuncin sai aka yi hukunci a ƙarshe Allah ta fahamna ha Sulaiman annabi Sulaiman mun fahimtar da shi wani fuska na wannan hukuncin ba ana nufin annabi Dawud ya karni ya kuskure bane a'a wani fuskan hukuncin hukuncin na daukan fuskoki da yawa annabi Dawud ya kalli wani mashiga ne to sai muka fahimtar da annabi Sulaiman wani hanya mafi kusanci fiye da wannan shi annabi Dawud din ya faɗa shine fahamna ha Sulaiman sai Allah ce amma kar kai zaton fa yayi hukunci kan kuskure wa kullan dukan su fa da annabi Dawud din da annabi Sulaiman atayna mun bashi hukuman annabta wa ilma masana ne kuma sun san al'amura ciki da waje wa sakharna ma Dawud al-jibala kai shi annabi Dawud ma ya kai da muna hore mai duwatsu idan yana zikirin Allah suna amsa masa yusabbihuna suna tasbihi tare da shi wa qayr mun hore tsuntsaye ma idan yana tasbihi suna amsa masa Allah ce wa kunna fa'ilin hore duwatsu wa bawan mu da horar tsuntsaye Allah ce za mu iya yin fiye da haka ma hukunna fa'idan mun kasance masu aikata haka da ma fiye da haka ina daga cikin iko mu inji Allah wa allamnahu mun sanar da mun koyi da annabi Dawud alaihi salam san atalabusin sana'an tasilke na yaki yana yin silke ya sayar ya zama a cikin silken shine yake shi na biyan bukatunsa wa allamnahu san atalabusin lakum ko abinda silken da za ku sa ku dan ya muku kariya liyuhsinakum domin silken ya amin ya kare ku ko lituhsinakum domin liyuhsinakum don annabi Dawud din ya kare ku daga sharrin harbin kibiya ko sukan mashi ko lituhsinakum don ita silken ta kare ku min ba'asikum daga wuraren yaƙuƙuwan ku maki ko ya harbo kibiya za ta tsaya jikin silke ba ta kai jikinku ba fahalantum shakirun shin yanzu mutane maka kwa gode wa wannan ni'iman kuma za ku gode ba ko ya kamata ku gode wa Allah subhanahu wataala akan wannan ni'iman da ya muku kaman yanda ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin ku Allah ya ce wa Sulaiman ar-rih akwai sakharna a boye ko mun hore wa annabi Sulaiman iska asifatan iska mai ƙarfi mai tashi to ayan ne ake gano cewa ashe jirgi idan zai tashi to dole sai da iska mai ƙarfi ko wala Sulaiman riha asifatan iska mai ƙarfin gaske mai tsananin juyawa don ta tashi da shi ta kashi inda yake so akwai iska mai sauki akwai mai ƙarfi akwai rihu amma in ka tace asifa to tana kama da guguwa ne tajri tana gudana tana kai komo bi amrihi da umarnin annabi Sulaiman shi yana zaune amma daga ya hau inda yake so za ta kai shi to haka kuma technology na zamani ba idan ka hau jirgin za a yi control internetin ana ana son ta je ƙasa kaza ne saboda idan ta tashi kawai za ta za ta nufi saitin wannan ƙasan ne saboda haka shi pilot din kansa ma za ku samu idan ta gama landing ɗinta gaba ɗaya za ga ma ya dawo yana kai komo har kenan ashe ba shi yake tafe da ita ba wanda yake tafe da ita daga gama abin da zai to shi ma haka annabi Suleiman bi amrihi yana umarninta ne kawai sai an gama da ta yi gaba kawai kai ka ce sun bi wannan ayan ne da dukka sosai ma suka samar da me wannan halittar wannan jirgin bi amrihi ila lardin lati barakana biya takan dauke shi ta kai shi har kasan da muka yi wa garin albarka shine kasan sham kenan wa kunna Allah ce mun kasance ba mu gushe ba bi kulli shay'in alimin mun san kowane abu ciki da waje kuma mun san amfanin sa mun san lokacin da yafi dacewa da shi dan haka shi muka hore mai iska ba mu hore wa annabi Dawuda iska ba kowanne mun san abin da ya dace da shi kunna bi kulli shay'in alimin da abinda annabi Sulaiman yake yi na kaskantar da kansa ga ubangijinsa daukan da iska take masa bai sa shi ya jiji da kai wa min ash-shayatin sannan annabi Sulaiman mun hore masa wani sashi daga cikin aljanu man wanda ya gusuna lahu suke nutso cikin ruwa su zakulo masa gwalagwalai duka jauharin da ake bukata idan yana so za a tura wasu aljanu ne a ce ku je ku yi nutsu suna fadawa ruwa sai sun je can kasan kogi sai su zakulo wannan gwalagwalan din wa ya'maluna amalan suna aikata wasu ayyuka da wayannan wa ya'maluna amalan sannan su wayannan aljanun suna aikata wayansu ayyuka duna zalika bayan wannan aikin ma'ana ba nutso kadai suke yi ba idan sun ciro gol din kuma sukan yi abin hannu da su na kayan ado na mata duk aikin aljanu ne Allah ce wa kunna lahum hafizin mu ne muke ba su kariya don kada su bata abin da suka aikata shi aljani in ka bashi aiki in ya gama idan baka bashi wani ba sai zo ya bata wancan da gama to Allah ce mu ne muke kare su daga sun gama aikin shikenan idan sun gama sai su bata Allah ke cewa ayyuba ka ambaci annabi ayyub ya rasulullahi idan da rabbahu yayin da yake ya kira ubangijinsa yayin da Allah ya jarabce shi da hallaka na dukiyansa da ƴaƴansa da kuma rashin lafiya da Allah ya dora masa matansa da ƴaƴansa duka suka mutu lokaci daya Allah ya dauke su sannan Allah ya dora masa rashin lafiya yayin shekaru cikin wannan jinyan dai yanda suke faɗa dai haka malamai amma suna kawo ta kissan da bata inganta ba nan gurin Isra'iliya ce yake cewa Allah anni lallai ni ya ubangiji masani ya durru lallai cuta ta same ni ina cikin tsayan ina cikin mawuyacin hali wa anta arhamur rahimin Allah kane mai jin kai bayinsa kai ne tafi kowa jin kai ya Allah kaga bai ce Allah ka yaye mini ba sai yayi tauriya masani ya durru wa anta kai kuma Allah arhamur rahimin to duk wanda yake cikin tsanani me yake bukata jin kai to Allah kane mai jin kai da ba Allah ce fastajabna lahu sai muka amsa masa wannan addu'an tasa fakashabada ma bihi min bur muka yaye dukkan abin da yake tare da shi na cuta da rashin lafiya wa atainahu ahlahu muka bashi iyalinsa ƴaƴansa dukan su maza da mata muka dawo masa da muka raya su gaba daya sun ce a kowanne ‘ya'yan uku, mazan uku, mata uku, wasu suka ce, a maza bakwai mata bakwai cikin ‘ya'yansa, to duka dai sai Allah ya sake dawo da su. Suna kawo kisa dai annabi na annabi ayyub ɗin. Shaidan ne ya zo a cikin sifan, Allah ya ji, shaidan ya ji Allah ce, ni'imal abdu, innahu awwab sai ya ce, ya Ubangiji, ai baka jarabce shi ba ne. yasa kace ni mal abdu sai to shikenan ai Allah ce ni bawa ne nagartacce sai ce Allah baka jarabce shi bane shikenan sai Allah ce to je kana sallah da haka akan ƴaƴansa shikenan sai ya tafi a duke sa tukunna sai ya zo akan sifan makiyayinsa sai ya annabin Allah na je ina kiyo dabbobin nan gaba ɗaya su sun hallaka dukansu ba ko ɗaya sai ce alhamdulillah na gode wa Allah da ya bani su ba dalili kuma ya so karɓe karɓe kayan su sai dan rabe ta mai ta mai dadi ba Allah ce na gaya maka ai ni'mal abdu ne sai ce Allah ce ai duke aka taba ba taba yayan sa ba ka san duk mutum ne in ka taba yayan sa in zaka ga wanda baya fushi ba zai fushi shikenan aka ce to kaji an salat aka akan yayan sa shikenan yaran suna zaune kawai sai turo katanga ta baya duk suka ta fada musu da mutu sai ya zo kamar sifan mai kula da yaran ya annabin Allah muna zaune da yaran nan duka katanga ta faɗo sun mutu gaba ɗaya ce alhamdulillah da ma banda kowa ni kaɗai na zo duniya ai Allah ya bani su zaka alhamdulillah sai dan bata mai daɗi ba sai ce Allah ai matan suna nan shi ma dai haka sai ji dai an ce alhamdulillah sai ce ah to Allah ai dole ya gode maka ba ka mishi da lafiya ba a sa bai cuta a gani ai za a jira ki to haka dai ake ta idai Allahu alam akan ingancin hikayen da amma dai nan Allah ya gaya mana dai cuta ta same shi ga rashin yaya da sauransu to kuma sai addu'a Allah ya amsa masa muka ba shi yayansa da kuma kwatankwacin su Allah ta rahmatan min indina wannan dukan su rahama ce daga wajen mu inji Allah wa zikira dan ya zamo wa'azi tunatarwa lil abidina ga masu me ibada masu bauta wa Allah kar dan ka ganka kana musulmi mai biye wa Allah da'a ka ce Allah ba zai jarabce ka wato ga annabin Allah ba ya rasa dukiyarsa gaba ɗayanta ƴaƴansa duka ya rasa ya rasa dukkan matansa saura mata ɗaya kaɗai kai ya zo har rashin lafiya ya same shi ka sada ka kada idan wani abu ya same ka irin wannan ka rika tsammanin wai ko dai a'a jarabawa ce daga Allah wa zikra lil abidi wa isma'il ka ambaci annabi isma'ila da annabi idris da zalikiflu kullun kowanne ɗaya daga cikin su nan mina sabirin ya daga cikin bayi masu haƙuri akan bauta ma Allah kuma masu haƙuri akan rashin sabawa Allah subhanahu wataala wa dakhalnahum mun shigar da su a cikin rahamar mu dukan su mun ba su annabta rahama ta annabta innahum minas salihin lalle suna daga cikin salihan bayi dukan su wa'annan sai Allah ya kita wa zannun ka ambaci annabi nuhin alaihi salam ma abuci rayuwa a cikin kifi shine annabi yunus ke ibni matta iz zahaba yayin da ya fita ya yi tafiya ya bar garinsu mughaliban yana mai cike da fushi akan mutanensa ya yi musu wa'azi ba su karɓa ba ya ce musu azaba zai zo in ba su yi imani ba ba su kula ba to shi kenan kafin Allah ya umarce shi da ya fita sai ya bar garin ya fita cikin ya bar garin cikin fushi fanada yana fita cikin garin kuma ya hau jirgin ruwa jirgi ya fara tangal tangal da shi har dai jirgin aka jefa shi cikin ruwa kifi ya haɗe shi fanada sai gashi yana kiran Allah fi zulumati a cikin duhun dare a cikin duhun kogi a cikin duhun cikin kifi shine fi zulumati yace Allah ilaha illa anta lalle ba abin bauta da gaskiya da cancanta sai kai ya Allah subhanaka tsarki ya tabbata gare ka inni kuntu minaz zalimin lalle ya Allah na zalunci kaina ta inda na fita na barin mutane na ba da izininka ba fasajabna lahu sai muka amsa masa wa najjaynahu min al-gham muka tsamar da shi daga wannan damuwar da yake cikinta na cewa Allah ilaha illa anta subhanak dinna mun tsamar da shi daga wannan damuwar da yake cikinta wa kazalika yanda muka kubutar da annabi Yunus nunjil mu'mini haka muke tsamar da mu'mini muke fitar da su daga dukkan damuwar da take damun su matukan sun tsaya a kofar Allah suna addu'a wa zakariya ka ambaci annabi zakariya alaihi salam izna da rabbahu yayin da yake roƙon ubangijinsa yace rabbi ya ubangiji la tazarni fardan Allah karka bar ni kadai in in nazo duniya ni kadai in kuma ni kadai Allah karka bar ni ba haihuwa wa anta Allah kai ne khairul warisin Allah kai ne mafifici wanda komai sai ya kare ya barka to amma Allah ina son magaji wanda zai gaje ni wa anta khairul warisin Allah kai ne madawwami bayan karewan dukkan halittanka Allah ce fastajabna lahu muka amsa masa addu'ansa wa wahabna lahu yahya muka bashi da annabi yahya wa aslahna lahu zawja Allah ce muka gyara mahaifar matarsa bayan ta kai shekara 80 ta iya karban ciki da rainansa shi kuma ya kai shekara 90 muka bashi haifuwa Allah ce wa aslahna lahu zawja dalili innahum lallai su wa'annan annabawan nawa kanu basu gushe ba yusari'una fil khairati suna gaggawan yin mini dukkan abin da nake so inji Allah ayyukan alkhairi wa yad'unana suna roƙon mu suna bauta mini ragaban suna kaunar rahamata wa rahaban suna cike da tsoron azabata wa kanu lana khashi'in suna masu kaskantar da kansu da khushu'i wajen me wajen ibada wa kanu lana khashi'in wallati ahsanat farjaha Allah ya ce ga wata nan kuma ka ambace ta ya rasulullahi ita mace ce amma ta kare mutuncinta bata taba barin wani ya kusance ta ya zo inda take ba فنفخنا فيها من روحنا sai muka tura mala'ika jibril ya busa iska a wuyar riganta daga iska yana isa wuyar riganta kuma sai gashi ta samu ciki ta dauki annabi isa waje allaha mun maida ita wabnaha da danta sun zamo ayatan lil alamin sun zamo aya ce ga dukkan halittan Allah gaba daya mutane da aljanu da mala'iku suna ganin cewa gashi an samar da da mace ba uba wannan aya ce mai girma ayatul lil alamin inna hadhihi Allah ce to ya ku bayina kun ga wannan addinin da annabawa suke kai cewa illa ko la ilaha illa ana fa abudu din nan ko ummatukum shine addininku ya ku mutanen makka ummatan wahida addini ne guda daya tun daga annabi adam har zuwa kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ana rabbukum ni ne ubangijinku fa abudu ni ku bauta mini wataqatta'u amrahum sai mutane suka samu sabani tsakaninsu suka rarraba kan al'ummansu ko kuma suka rarraba sha'anin addininsu wataqatta'u amrahum bainahum wannan suka ce yahudawa wannan suka ce nasara wannan suka ce kaza dai da sauransu dai kowanne ya ja mutanansa Allah ya ce to sai da amana suke so kullun ilaina raji'un ai dukan su za su dawo zuwa gare mu ne inji Allah faman ya'mal minas salihati amma duk wanda ya aikata kyawawan ayyuka wa huwa mu'minin in dai mu'mini ne fala kufrana li sa'ihi ba zai rasa ganin ladan aikin sa ba wa inna lahu katibun mun wakilta masu rubuta dukkan abin da bayi suke aikata ko suke furtawa wa haramun ala qaryatin halaknaha Allah ya ce ba zai taɓa yiwuwa ba a ga waɗansu mutanen garin da muka halakar da su a ce wai annahum la yarji'un ba za su sake ba za su sake dawowa wata rayuwa ba ya ayan nan da fassara guda biyu bayan haramun ne ba mai yuwa bane ga waɗansu mutane wai dan sun mutu su ce ba za a sake dawowa da su ba ko kuma ya zama ladin za'ida ne wa haramun ala qaryatin ba zai yuyu akan dukkan mutanen gari ba a halaknaha wanda muka halakar da su annahum raji'un a sake dawo da su rayuwa a duniya ba a'a ba zai yiwu ba Allah ya ce mutane suna rayuwa tsakaninsu a bayan ƙasa hatta har sai an kaiwa lokacin da futihat idza futihat ya juju wa ma juju idan an bude wannan katangan da zurkar ne ne ya gina sai ya juju da majuju suka fito to shikenan kana kana ganin su haka sun bayyana to shikenan kiyama ta kusa wa hum min kulli hadabin yansilun zaka same su yansilun suna gaggawa fitowa da tafiya min kulli harabin daga dukkan gurin da yake madaukaki ko guri mai tudu waqta rabal wa'dul haqq alƙawarin da Allah ya na alkiyama to yana dabda bayyana idan kaga ya jujjira ma jujjira sun bayyana fa izahi sai kaga idan kiyaman ta tsaya shakhisatu nafsarul ladzina kafaru idanuwan kafare ga baki ɗayan su ta kafe tana cike da tsoro shine shakhisa shakhasa basarahu ya zara idan yana kallon wani abu guda ɗaya suna cewa ya wailana kai can muhallaka ta zo mana ƙarfin na haƙiƙa mun kasance a duniya fi gaflatin min haza cikin rafkana ga barin tanajin wannan rana bal ba haka ba kunna zalimin wallahi mun zalunci kanmu dan mun ta annabawa kuma ga kiyaman ta zo sai Allah ya musu innakum lallai ku mutanen maka wa ma ta'buduna min dunillah da dukkan abin da kuke bauta musu na gumaka kuna bauta musu hasabu jahannama ku ne itacen da za a hura wutan jahannama da shi antum laha waridun lalle ku masu shiga ne cikin wutan jahannama sai suka ce a ai shi kenan ai ba mu kadai bane ga sun bauta annabi Isa wasu sun bauta wa Uzairu sun bauta mala'iku kaji haka suka ce antum laha waridun Allah yake cewa kuma gashi nan a kowanne daga cikin su wanda aka bautawan da mai bautan hun fiha khalidu za su dawo a cikin wutan jahannama sai Allah ya ce musu ai law kana haula'i alihatan da waɗannan da kuka bauta musu gumakan nan da a ce alloli ne yanda kuke cewa a duniya ma waraduha da ba su shiga cikin wannan wutan ba amma wa kullum dukanku da ku da kuka bauta musu da wanda aka bautawa fiha khalidu za su dawoma a cikinta lahum fiha zafirun ƙara da ihu ya tabbata ga masu bautan gumaka a cikin wutan jahannama amma duk ihunsu wahum fiha la yusma'un ba za a saurare su ba za su yi ta ihun har sai sun gaji sai ibnu zabara yake cewa to ai shikenan har da mala'iku ma Allah ce a'a innal ladzina sabaqa lahum minnal husna ai waɗanda kyakkyawan shaida da ambato ya tabbata a gare su daga wajenmu suke da babban matsayi kamar annawa da mala'iku kenan ula'ika anha mubadun su abin nisantarwa ne ga barin wannan wutan jahannama la yasma'una hasisaha ko sautin wuta ko karan wuta ba sa ji wa hum fi mashtahat anfusuhum khalidun alhalin su suna can sun dawwama a cikin aljanna suna samun dukkan abin da ransu yake bukata ana kawo musu la ya hazunhum al-faza'ul akbar wannan firgicin na wutan jahannama na ranar alkiyama mai girma la ya hazunhum baya daga musu hankali baya bata musu rai domin su sun yi dukkan abin da ake umarnin su su yi wa talaqahum al-mala'ika mala'iku za su tare su ma za su tare su su karaso da su yayin fitowar su daga kabari mala'iku za su za su musu jagoranci sai ake haza wannan ranan yau kuma lazi kuntun tu'adun shine ranan ku da aka yi muku alƙawarin zuwan sa a duniya yauma ka tuna ran da na ɗauyi sama'a za mu naɗe sama gaba ɗayanta ka ɗayi sijilli lil kitab irin yanda mala'ika yake naɗe takardan aikin bawa ko takardan kowane wuni ana naɗa fayil ɗin wannan ranar to yanda shi mala'ika sijillu yake naɗa fayil ɗin wuni haka za a naɗe ƙasa gaba ɗaya kama ba da ana awwala khalqin yanda muka samar da ku a farkon halitta daga babu muka samar da ku akwai ko mu'idu haka zamu sake mayar da duniya ta zama babu wa'adan alaina Allah ce wannan alƙawari ne muke wa kanmu inna kunna fa'ilin kuma sai mun aikata hakan a jira lokaci kawai sai an maje duniya babu walaqad katabna fi zaburi haqiqa mun tabbatar mun rubuta a cikin littafi shine lauhil mahfuz mun rubuta min ba da zikiri ko bi mun rubuta a cikin zabura shine littafin da aka saukar min ba da zikiri bayan an rubuta wannan a cikin lauhil mahfuz cewa anna larda lalle gidan aljanna yarisuha ibadiyas salihun bayan Allah nagartattu sune ma'abuta gadon wannan gida idan mutum na son ya samu aljanna ya zama mai salih Allah ya samu a cikin su inna fi haza lalle a cikin wannan alqur'anin da yake bayani la balagan wallahi akwai wato akwai isar da sako mai damsarwa li qaumin abidin ko kuma inna fi hadha a cikin wannan alqur'ani la balagan ko akwai gamsarwa da wadatarwa wanda in ka rike shi zai kai ka aljanna amma li qaumin abidin ga masu ibada wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah ya rasulullahi ai kai annabta ka ta daban ce kai kai dalilin aiko kuma face rahama ne kai ka zo don rahama ga dukkan talikai ne mutane da aljannu dukansu suna amfanuwa da kai wani ka ce wa duniya inna ma yuha ilayya ni an mini wahayi ne cewa annama ilahukum abin bautawanku ilahun wahidin Allah ɗaya ne ba a bauta wani Allah a tare da ni fahalantun muslimun shin kun miƙa wuya wa Allah subhanahu wataala akan wannan kuma ku miƙa wuya ba wato ma'anansa fahal din nan kamar an ce ku miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala shi kade fahalantun muslimun fa in tawallau idan sun bada baya mutanen Makka ba su yi imani ba fa qulazantukum kace to na sanar da ku ku yi shirin yaki ala sawa ku fito mu da ku a zo a buga ku yi shirin yaƙi wala zan tukun alasawa wa ina dari ka ce musu ma ni ban sani ba a ƙaribin an ba'idun matu adun abinda ake muku alƙawarinsa na zuwan azaba yana kusa ne ko yana nesa ni ma ban sani ba innahu shi Allah ya alamu al-jahra min al-qawli shine ya san zancen da aka yi shi a bayyane wa ya alamu shine ya san ma taktumun abinda kuka boye na zuciyanku ko kuka boye kuka tattauna wa ina dare ka ce musu nima ban sani ba la'allahu kila shi wannan abin da ne muku bayaninsa na azaban nan cewa kiyama tana zuwa ya kasance fitnatan lakum ya zamo jarrabawa ne a gare ku an faɗi wannan dan jarrabawa ne Allah ya ga me za ku aikata wa mata'un sannan za ku rayu a duniya ku ji daɗi ilahinin zuwa lokacin ƙarewan ajalinku sai ku fuskanci matsananciyar azaban da ba ta ƙarewa wannan dukansu dai an ce wa ina dare wa ina dare ne duka an ce ban kace ban sani ba ban sani ba don a sa musu kwaɗayin karɓan saƙon na Allah wannan mantaki ne na na da'awa ulka ce musu rabbi hukum bil haqq Allah kai hukunci tsakanina da mutanen maka masu ƙaryata annabawa kai hukunci da gaskiya tsakanin mu da su shine ka ba mu mene nasara ka azabtar da gafare wa rabbuna arrahmanul musta'anu ala ma tasifun ubangijinmu shine arrahmanu almusta'anu Allah shine sarkin da ake neman taimakonsa kullun alama ta sifuna bisa abinda kuke dangantawa Allah da shi kuna ƙaryata ayoyin Allah kuna ƙaryata annabawan Allah ku ce Qur'ani sihiri ne ku ce annabin mai sihiri ne ko ku ce a Qur'ani waka ne ko kuma ku ce dai bun zama marasa dadi haka alhamdulillah